Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau sha shida ga watan mayu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan jumada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah ku shi bani ikon sauraro lafiya amin akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر الزاد في بنظرة ذات لنا بالزبر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram
alayhi salatullahi thumma salamuhu عليه صلاة الله ثم سلامه قليل إيجاد العبد فيك سافاء من دائر القلوب وذكرك يا خير الأنام غنيمة من زن الله فإنك يا ياسين دام محمد وقد قاد العرس المديد لي ولاتي فإنك فوق الكائنات وسلت بك يا رسال والكل قادم من العذرات من زم الله قديمك إبراهيم يدمع فيك يا من زم الله وأنت موهد بالسعود فلا أولى من زم الله عليك صلاة الله ثم سلامه من زم الله عليك صلاة الله ثم سلامه ماؤه عليك صلاة الله ثم سلامه
da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu a muna ba shi wa hakuri saboda jinkiri da aka samu da kuma sauran yan uwa lalura ce ta sa aka tsaya
وصلى الله على سيدنا محمد Salatin Allah ya tabbata bisa shugabanmu abin yabo sama da ƙasa, وعلى آله kuma salatin ya tabbata bisa alayensa, حق قدره gwargwadon ƙadarinsa Ahmadiyya kenan, ومقداره da mikidarinsa Muhammadiyya kenan, العظيم mai girma wurin Allah.
حرف الحمزة To harful hamzati,
قليل وداد العبد
yau radiyallahu anhu yana karantar da mu ilimi mai girma, mai faɗi, mai zurfi. Yau yace karkare na soyayyarsa da annabi. dalili yake kalilu hidadil abdi kankanuwar soyayya bawa فيك in dai cikin ka ne ya rasulullahi صفاو to karfi ne ko mun kankanta soyayya in dai ba mace bane ba kuɗi bane ba wani shashasha ko sususu ko wani sakare akewa ba in dai annabi muhammadu akewa to safa'u karfi tsorata ashe sufanci baki ɗaya san annabi saboda ba zama da yunwa ba ne ba rashin bacci ba ne a ka fi kowa san annabi to ka fi kowa ka fi in ka fi kowa san annabi to ka fi kowa ta sauwa in ka fi abokan ka san annabi ka fi su sufan saboda ba zama da yunwa ba ne ko sa ya gajiyan kaya ko magana da kyar kana jin gefen hanya ta kaɗai kana yawo da silifa a ka ci abinci sosai ka so annabi shi ne shi yake karantar da mutane nan ƙanƙanuwar soyayyar bawa fisa in dai cikin ta ne ya ma'aikin Allah safa'u to tsarki ne ومدهوك sai sai madhuka yabanka ya ma'aikin Allah شفاء waraka ne من داء القلوب daga cututtukan zuciya yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe wato wannan diwani da ake karantawa ala kulli halin mutum zai karanta shi. yana da ilimi bai da ilimi yana da kuɗi bai da kuɗi yana da gata bai da gata yana da komai bai da komai zai karanta diwani saboda zuciyar ta samu waraka shi diwani magani ne kuma ɗan adam kowa da irin cutar da take damun shi to duk cutar da take damun ka maganin ta yana cikin diwani sai yasa yake wa madhuka ya farka ya ma'aikin Allah shifa'u waraka ce min da'il qulub daga cututtukan zuciya wannan wudar din ma'anan wuddu ibaratun an khalisul hubbi wa alqafu wa arqahu wa huwa min al-hubbi bi manzilati ar-ra'afati min ar-rahma wuddu wato tsarkakakkiyar soyayya wadda ba munafunci za ka yi cewa mutum ina son ka amma sai ka ce ka fice shi amma idan soyayya ta kai wuddu to ta samu tsarki zai iya tsaye da kai zai iya yanka kuma ya hiji ba abin da za to da soyayya ta samu tsarki ita wannan soyayya wato wuddu bambancin ta da hubbu kamar bambancin arra'abatu ne da arrahmatu wannan tausayi ne mai sa jin kai da tausayi an ta da da da da da in a ya faru da mutum ka jika na ma bi da ma ni ma abin ya samu so da tausayin shi da soyayya shi da take to so da haka wannan soyayya an tsago ta ne daga sunan Allah tabaraka wa ta'ala al-wadud shine kalilu zatil abd an samu abin ne daga al-wadud yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya zanu waɗannan sofi da yawa kaman inda ke faɗi yana cewa cikin suratul maryam إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذا قليل إيجاد العبد كده فنا في سورة هود ينا فيها واستكثروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود sannan a cikin suratul buruji yana faɗi yana cewa innahu huwa yubdi'ul wa'id wa huwa al-ghafurul wadud to asiri ne a cikin wannan laifi wanda zai nuna Allah tabaraka ta'ala yana son bayin sa masu laifi suna tuba sai ka ba burkiya bane mutum sai ba komai ai ni sab nake to ki kani ne ki annabi ya ce da ba ku yin laifi ku tuba da Allah ya kashe ku ba ki ya kawo masu yin laifi ku tuba ko da ake so kudin shi mutum kan yi su ya gaji da tuba sai ki tuba duk sanda kai kuskure tuba ai kai ba mala'ika ba ko da ka duk sanda kai kuskure ka tuba Allah yana son ka don ko Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin suna ta ga ce wani wani matsayi ne ma ka saba ka tuba din sai ka kuma wanda bai saba ma wani lokaci in ba in ba in san lura da karatu to saboda haka Allah tabaraka ta'ala yana ishara zuwa ga wannan wurare da yawa yana wata cikin suratul baqara yana cewa wadda kathirun min ahli kitab a cikin suratul nisa yana cewa wadda allazina kafaru a cikin suratul ali imran yana cewa wadda ta'ifatun min ahli kitab a cikin ali imran yana cewa waddu ma anittum a cikin suratul nisa yana cewa waddu law takfuru a cikin suratul nur yana cewa waddu law tudhilu hakikanin kana zo gano almawaddatu shine ma'anin qalilin dadil abdi kankanuwar soyayya bawa tuka in dai cikin ka ya ma'aikin Allah safa'u ko sarki shine Allah da wa ta'ala ya ji cikin suratul nisa yana ta walakin asabakum fadlun min Allah la yaqulan la ta'allamtakum bainakum wa bainahu mawaddatan atur ma idana ta wala tajidanna aqrabam mawaddatan atur suratul rum yana ta min ayati ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan suratul mumtahina yana ta asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda sannan ta ya iya lazina amuru la tattakuzu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda sannan yana faɗi yana cewa tusirruna ilayhim bil mawaddati yana cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba to shine nan duk yake isara قليل داد العبد فيك صفاء ومدهوك من داء القلوب صفاء وذكرك sai sai an fatanka ya ma'aikin Allah.
Ya kai ranani.
Ya zo yan talibai.
Ganimatin.
Ganiman yaki. Kun mutum da ya rike salati ga annabi. Ya zama da'imin da ake so salati ga annabi sai yawan yabo ga annabi. To ya samu ganimar da ba wanda ya same ta.
Wajen muftadin uliya.
Sannan sai ya ce ina 'yan siyasa ina masu neman girma ina masu neman ɗaukaka su zo mu gaya musu. Wani da muftadin uliya. da dukkan wani mai neman ɗaukaka to wato ɗaukaka ne da kuma yabo sanin haske ne wasana'u da kuma wato wato ɗaukaka duk mutum da ya riƙe wato soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an da shi to ya samu ɗaukaka ya samu haske ya samu yabo
fa innaka ya yasin fa innaka cewa kai ya ya filo ya shugaban halitta sayyidul wujudi ah sarkin Allah ya filo ai ya sayyidul wujudi wa madadul wujudi wa wujudul wujudi sallallahu alaihi wasallam to sannan ah sarkin Allah duk wanda ke zo da Allah ba annabi zuwa Allah kisa sai an haɗa Allah da annabi da Allah ke samun kisa yasa abin kunya ne mutum ke zuwa da Allah da Allah in kira ce tauhidin kai samu ƙarfi to sa Muhammad Rasulullah shi ne a ƙarfin Allah Muhammadu abin yabo sama da ƙasa ataka sana'u yace yabo a taka ya zo maka min al-maula al-jalil daga mabuɗin lamarin bayi maɗaukaki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa qad qada al-arshi yake al'arshin majidi al'arshin nan maɗaukaki mabuwayi wa ƙarfa ba'a hakika ya sun kuwa duwa ta'atu domin digadiganka su fata mu wa ta'atin domin taku wanda annabi ya isra'i da miraji da ya zo al'arshi sai duka zai cire ta kalma Allah ta barka ta lafiya mafi yi na ne za ka yi wasu ya ubangiji ta ce da ni da za a gana da mu ba fa kuma ana alaika in maka da wajen da muka dafi kuwa sai Allah ta barka ta lafiya mafi yi na ai sai ba mu ba ne ba ta kalmin ka al'arshin ma don kai ne ta ta shi kai al'arshin da kake gana ce Allah yana ta yayi ɗari ɗari wallahi shugaban ya ta tafi da takalmi ya wuce abin
fa'in naka bayan naka cewa kai ya ma'aikin Allah sama'u wato sama'u kaga ashe wannan saman da ake cewa ita ce sama ashe ba ita ba sai Ibrahim ya ce annabi shine sama ita ma saman akwai gabanta akwai samanta eh baba ya ga baban shi to saboda haka kaga fa innaka fawqal kainati sama'u duk wannan saman da kake ji a ce ai sama'u arshil azimi sama'u arshil takwini sama'u arshil majidi sama'u arshil istiwa'i sama'u arshil fasl wal qada'i to annabi duk ya kere su ya bace musu baki daya saboda ka annabi shine rufin halitta sai za su baye suke da sunaye da yawa da suke ga annabi wanda bai sani ba yayin sai masu zaki annabi wanda bai san lafiya suna ce annabi astaqfil marfu suna duk kirari ne suke masa annabi shine ainihin rufin da saman shi ba komai sai dai Allah to shi ya rufe kowa duk wanda ya ji wata inuwa to annabi ne ya rufe ba wani abu sama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa shehu yace to fa innaka fawqal kainati sama'u kai din nan saman halitta Allah baki dai kai ne ruhu
wasu al'arsalu sai yace manzannin nan manya manya masu daraja wasan labbika dukkan su sun yi sallah a bayanka ba nan mai karanta Isra'il ba annabi Ibrahim yana wurin annabi Musa yana wurin annabi Isa yana wurin annabi Dawuda yana wurin annabi Sulaiman yana wurin annabi Adamu ma yana wurin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ya musu sallah kuma suka bi shi bayan an kare kowa ya kirari da annabi ya kirari kowa sai da ya rena kansa ko ba ka kai ba to saboda haka ga haka yake shine sai yace al arsal manzannin Allah baki ɗaya wa sallati sallah duka a bayan sun bi ka sallah wal kullu sai ce baki ɗaya su tun daga Nuhu, Ibrahimu, Musa, Isa, Dauda, Sulaimanu, kadimun hadimanka ne dukkan su ba wanda ya ware kai. Saboda ka girman su baki ɗaya sai in ba ka nan. In kana wuri kowa sahabi ne ba wani annabi. In ka gana su annabi wani annabi wani annabi Muhammadu bai zo ba. Da annabi ya zo kowa zai dawo sahabi kuma. sai daga ana juya abubakar takalmi eh kaga annabi da turmin shi amma yana juya sai dina abubakar takalmi saboda shi ne farkon sahabin annabi muhammad to su kuma annaba ba su da wani abun sha'awa abun burgewa illa su yi annabi muhammad hidima kai ne baka san shi ba ga shi kuma Allah ya sa ka daga cikin al'ummai har kana tunani mutum ne kamar kowa da za ka faɗi wannan a gaban wani annabi sai ya suma sai tabbatar ba matsiyaci irin shi annabin kake ga haka waɗanda suka isa a gaban Allah ma takkasa to haka abu atahu alau ko ce ala'u ɗaukaka a tahu ta zo ma'aikin Allah min al hadratul aliya daga hadratul aliya halar Allah maɗaukaciya lahu daga nan yabo da ɗaukaka ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah tabaraka ta'ala shi ya fara girmama annabi sannan ya sa mala'iku su ya girmama shi to sannan aka ta ji labari suna kar mutane su ɗauka ayi ayi wasu sahabbai ne kuma su mutane su fara ɗaukaka annabi su kai sunan su wuri kaza a annabi ya sami girma ne da Allah kamar yadda shi yake faɗi yana ta girma na da ƙarfin Allah na sami ba siyasa aka yi ba kantan aka yi ba aka dinga ji ana kashe mutane ana dukan mutane su zaɓe ni a Allah ne ya zaɓe ni sai ya sa zaɓaɓɓu suka zaɓe ni wanda ka gabe so ni ko bai ji ni ba ba zaɓaɓɓu ba
kadimuka sai ya ce hadimin ka ya rasulullahi ibrahim mai suna Ibrahim al-Kaunabi yatma'u fika ya dumau yana kwaɗayi tuta a cikinta a gani ba a wajenta ba a cikin da yake kwaɗayi to ya san abin da yake ciki in ba ya leƙa ba
shi ya san abin da yake ciki sai ya ce ya ɗama'u yana kwaɗayin wasu asirarai rabbaniyai samdaniyai su ka a cikinta
ya kariman ya kariman ya wanda duk abin da aka nema zai bayar kasan an bayar kuwa shi yasa shehu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa baiwar da babu wanda ya san har shehu tijani abin da ya ce wani mutum ne a cikin ɗariƙan mu daga cikin sahabban mu zai bayyana a duniya ba a san shi ba da ran alkama ma ba za a san shi rajulun yadharu fil qalbi la yu'rafu haqiqatuhu la fi dunya wa la fi akhirah to kaga maganar yanda take wanda bai san karatun ba zai je ki ko wannan ya za a ce kaza ya za a ce kaza ya za a ce kaza sai ka sani wannan bihi bihi da albarkaci
bihi lil anbiya ya ta'u yace a da'u kyautar Allah lil anbiya ta sadu ga annabawa bihi da albarka annabi Muhammad duk wani annabi da kasan ya samu wata kyauta ko wata baiwa ko bihi da annabi Muhammad ya same ta sai da ka ni ma dan na fake da annabi na nemi wani abu kuma na samu ya kamata a yi jayayya saboda annabawa ma da su suka fake suka samu abin da suka samu saboda ka ni ma na leƙo wani asiri a can cikin shi kuma na ce asirin nake so saboda kuma na yi min kirari da suna alkarimi annabi shine zai ma kyauta ya ɗauki kyautar ya kai ma gida kuma ya ma godiya da ka amsa a ta ganin mai kyauta irin wani shi ne fa wanda ya kyautar raƙumi ɗari aka zo yin godiya ya ƙara ɗari wallahi kuwa ko aka ƙara ɗari aka ji kunya ba iya dawo ba aka turo dangi da iyalai suka zo aka ce ga ɗari a kai ne wallahi dole ya musulunta ba ɗan yana so ba ya ce na musulunta imani bai shiga zuciyata ba sai daga baya don rakumi ɗari ba wasa ba ɗari ɗari har so uku wani ya taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gona annabi yana kiwon raƙuma kalmar ta fi da raƙuma sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kura wa raƙuman nan ido ka san da larabi da raƙumi hannu yana zuba annabi ya taɓa yake kai lafiya ya ce wani lokacin da musulunta ya ce wani yanzu wannan tun na tari annabi ya ce na wani sun burge ko ne yace ai ba wanda zai ga wannan raƙon da burge shi wallahi annabi ni ka mai sandai yace da gonar da raƙumin duk na ba su kyauta Allah ka dawo jin yaro wani to kai da kace annabi wajen ne kamar kuwa kai da kan tajinta a cikin keji da yara sun taba iyaye da sun sai a ashar ka ji wannan dan keji dan akurki ga wanda ibada ka to gona cike da raƙuma kace mutum kamar kuwa wanda cikin baiwarsa sai yake faɗi duniya da lahira ma baiwarsa kautarsa aljanna sai wanda yake so a yake shiga
wa anta muhidin sai yake wa anta kai din nan ya rasulullahi muhidin kai ne ta kewaye bisoni da tajalli ya tuna Allah du'un wato wa'ana tajalli shine kullu wani huwa fi sha'ani ko da yake ubangiji yana cikin tajalli to duk tagallin da Allah zai yi cikin duhu cikin haske cikin sammai cikin asai cikin mala'iku cikin rauhanai cikin aljanu cikin dabbobi cikin tsire-tsire cikin tekuna cikin iska cikin wuta sai ibrahim ya ce annabi ya ce wai tagallin ko a ina ne ba wani tagalli da Allah zai annabi ya san shi ba babu wannan tagalli duk tagallin da Allah zai to annabi ya muhitin bihi ya ce wai ko sa yake Allah wal mudu an kasim duk abinda Allah zai ba ko da ganyen itaciya ne ni nake ba shi ko wani ganye da kake gani yayi kore takaf to madadin wannan ganye daga zatin annabi to daga babu yasa shehu radiyallahu anhu tarbiyyar shi almajiran sa akan wannan duk mutumin da ya gane wannan ba zai bar kofar gidan annabi saboda abu komai yana wurin in ka ga mutum ya rasa ko ya shiga damuwa ya bar inda annabi saboda idan mutum yana kusa da annabi ko da bai da komai to zai wadata ka san mutum samu kuɗi daban bai wadata daban akwai wanda za su ga kuɗin a gida ga kuɗin a banki amma yana cikin wahala da damuwa su waɗannan masu kuɗin da yake gani ana ta labarin su ana buga sunayensu a gari da ɗan dako ne wahalallu ne ga sun bishe ibrahim ga sun huta ga an wutar da su daga wahala da ɗan dabaru sai a nuna musu inda za su tafi ba tare da sun ɗauka man na wasal wake a fakko maka da shi daga sama ka ci iyalin ka ci gobe kuma a sake kawo ma wani amma wannan kana ta wahala kawai ta ɗauka ta yi mai arziki ne a shi talaka ne
فلا sai ya ce fala'ura har abada ba za a taɓa gani na ba النص على الحاجات ina bayani abu ta bukatuna جناه wadata ta منك daga gare ka take zuwa mini ya rasulullah har abada ba za a ganna a gaban wani annabi ina kai kuka ba shi yasa wani lokaci da muka yi wani karatu na karanto hadisin da ranar alkiyama in an tashi ba an ce wai halitta al'umma za su tafi wurin annabi adam ba eh suka buga suka buga sai da shi ma ba kanta sai su tafi wurin annabi ibrahim ko ba haka za a yi bane ne su je wurin nuhu na ce wallahi ba almajirin sai ibrahim a ciki wani yana ta guna gumi sai ta yi lawa wasu yadda kana ganin albajirin zai wura zai zai annabi adam bayan sai ya ce fala ura a nasu adal haja ta minka jina'u har abada ba za a ganna a gaban wani annabi ina kai kuka ba kuka na baki ɗaya a gaban annabi muhammadu sai da ka ga ko in haka ne ku ba za mu biye biye ba sai mun san inda abin yake eh zauda ka in ka ji ana kawo wannan hadisin ka ce ba ma ciki eh masu daidai sun san kan
عليك صلاة الله to salatin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah ثم سلامه sannan amincin sa صلاة to yake wannan salati بها da albarkacin ta شفاء wato duk wani hijabi da duk wani duhu da duk wani kazanta da duk wani shamaki ينفك da fashi ya keke ya ba da wuri kowane irin hijabi hijabin na jahilci ne almajiri na koya yake Allah fataha mai dama mai ilimi ilimi haske ko da ke zamani yana zaton wai ilimi ka zo ka zuba larabci shi ne ilimi Allah zai iya tace hasken ilimi ya zuba a zuciyarka ko ba za ka iya yin bayani ba. za ga mutum malami Allah ya zuba mai haske a zuciya amma in an ce karatun ba zai iya ba da yawa za ka ga mutane ka ɗauke su jahilai sun taru suna jin karatu amma kuma a cikin su akwai wanda hasken ilimi a zuciyarsu ya fa na malamin da ke karatu ko ma'anin ilimi haske ba wai bayani ka kare mutane ke ta surutu ba ba shi bane haske ne wannan hasken ya sa ka ba Allah ka ba annabi to kai ne malam amma ka zo ka zubo larabci ka zubo larabci ka jiyo aya an yi kabbara an dan ama amana ta hanjali an tare zakka a raba makwabta ka yi kwana kai ne malam a da shi da ya furu
عليك صلاة الله to salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah ثم سلامه sannan hannun tuba بها da albarkar wannan salati ينجلي الظلماء azalma tikai tikai dan in duhu shi ne tikai azalma duk wani duhu da ka sani ka ga zalunci duhu jahilci duhu cuta duhu munafunci duhu hasada duhu ka gane ko to yake to azalma duk wani duhu da Allah tabaraka ta'ala baki daya ينجلي ya yayi ya bar almajirai na almajirai na ba duhu ko ɗaya tare da su
ونيل هباء wani da su ba kuma su samu kowace irin baiwa da ake ba wani mahaluki kowace kyauta da aka ba wani wali a ba almajirai na
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah ثم سلامه sannan amincin sa مع العالي har da alaye طورا baki ɗaya kar a rage kowa a cikin halayen annabi da baƙaƙensu da jajayensu da fararensu da manyansu da yaransu da matansu da mazansu da masu saɓansu da masu biyayyarsu to ki kurran kar a rage kowa in dai sharifi ne to ko me kake aikatawa kana ciki ومن أعوت آباؤه waɗanda bargon annabi ya tattaro su ɗin to wannan shi ne ma'anan wato kalilin jadil abdu fi safa'u wannan safa'u ɗin shi ake nufi da wato ƙarfi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan sa ƙarfi bayan Allah sun dade sun ce an haihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga hasken ƙarfin farin hasashen zafi mai ƙarfi ko da san annabi da ke ɗaya ba duhu tare da shi shi yasa in mutum yana son annabi kace za ka kangame shi ka shiga uku ba talauci ga masoyin annabi babu jahilci ga masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ka sani na bala'i ko wani abu na annoba ko wani abu na musiba baya tare da masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai na shi sarki to wannan sarki shine hakikanin kuban shine takawu shi sa shi wani yake da minti da sauran sarki aina sahabi ainihin sarki na baki da ba na dogaro da ilimi na ba na dogaro da wilayata ba na dogaro da iyayena ba na dogaro da sana'ata ba na dogaro da dukiya ba na dogaro da komai ainihin ƙarfi na baki ɗin na lamunta annabi Muhammadu baki ɗin. To shi ne ma'anan ƙanƙanuwar soyayyar bawa ga annabi Muhammadu ƙarfi ne. To ƙarfin da kamar yadda muka faɗi shi ne ainihin wato soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ainihin tufan. Shi yasa tufan suka ce an gina asalin tufanci akan abubuwa guda shida. كتاب الله وسنة رسول الله وأكل الحلال وقص الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق an gina foundation harsashin ginin tsohonci a kan abubuwa guda shida alkur'ani sunnar annabi kusa duk wanda ita ba kawai dariƙa ta fita daga qur'ani ko ta fita daga yin mai dariya ko ta bashi ne kar ka bata kanka lokaci ka ta ba ki kalifi sufaye su suke san alkur'ani don su suka san qur'anin nan kuma su suka san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don su suke gani in kai a takarda ka karanta su suna gani ko da su suna karɓar fatawar su baki ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ka ba ahlus sunnati da kai su su ne ainihin ahlus sunnati sai ka so a wata wasiƙa ke faɗi yake cewa lamari na baki ɗaya cikin qur'ani da hadisi yake domin a bayan ƙasar Allah gabas da yamma kudu da arewa ba masanin Qur'ani da hadisi kamar ni ta zo da ta wannan shi ne ainihin harsashin ginin tufan alƙur'ani sunnar annabi sun halal barin tufan mutane karka cuci kowa sai dai kai a cuce su amma kakka da a kawo wani matsala a cikin kafara a cikin kasancewa ne ko dukiya ko kai zagi ko kai katanci kar kai bauna abu bari a cikin ne kai a sai dai a cikin aka yi to gora ka sun hana karfin cuta cutan nan ta zagi ko cuta ta hannu ko cuta ta wani abu daban sannan ka guji sabo sannan ka rika tuba duk abin da kai ka tuba sun tuba ya ba sai sun sha giya suke tuba ko sun yi zina ba sun suka yi sallah ma sun tuba in suka yi azumi ma sun tuba
malamanka haƙƙinsu ka ba shuhunninka haƙƙinsu ka ba makwabta haƙƙinsu ka ba matarka haƙƙinta ka ba ƴaƴanka haƙƙinsu kowa ka ba shi haƙƙin shi to ka zama sufi shi yasa idan kai ka ba da haƙƙi kai kuma za a tuna ka haƙƙin to sakamako mutuwa ba imani sai sa su sufaye ba wai in ka taɓa su ba wai wani abin ne zai faru a sai ka zo mutuwa sai shaidan ya zo kusa da kai kamar wani balarabi sai fara jeho ma tunani za a ce wannan ɗari ta gaba wai ya ce bayan annabi ya mutu za a ce wai yau tunani sai ka ta ni ba haka nake gani ba to da ya fara wannan shi kenan sai a jeho mai wani duhu shi kenan akwai wani da ya zo mutuwa aka yi aka yi faɗi la ilaha illallah ya tafi ba wanda ya kai zagin waliyai da sufai duk abin da ya karanta bai gane ba sai ya yi inkari sai ya yi zagi da ya zo mutuwa mutanen suka zauna kuma suka dinga faɗin la ilaha illa ya kasa sai da aka je kira wani sufi ya zo da ya zo ya zauna ya yi shiru ya sun koyar da kai da ya tsago ya faɗi la ilaha illa kawai sai aka ji ya faɗi da ya faɗi wannan kalma aka tambaye shi sai ya ce sun koyar da kai da na yi ya ce na tafi halara ne gaban annabi wannan ɗan sun koyar da kan da na yi da na tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na kai kuka na ce akwai dan uwa gashi ya zo mutuwa kuma ya kasa kalmar shahada ya rasulullah sai annabi ya ce mu ke inkari zagin ne ki yace ya rasulullah yanzu wani zai yace su bayan mu yake zagi talakawan nan namu masoyan mu su yake ki yace mu kuma mun yi alkawari duk makiyin su ba zai mutu da imani ba sai ce ya rasulullah ina nema masa alfarma ya kama kafa da ni ni kuma na nema masa a yafe masa sai annabi ya ce je ka wurin junaidu ka gaya masa ya ce sai na tafi gaban imamul junaidu na ce kaji kaji kaji kaji Junaidu ya haɗa da Hatimul Auliya shi kenan daga nan aka ce an an daga ana cewa an daga sai ya tuba sai kuma Allah ya bashi dama kamar ran ya fita ya ce wallahi sanda ake cewa in faɗi wannan kalmar wani duhu ne ke zuwa ke karya zuciyata in na so in faɗi sai in kasa ya ce ina ana yafe min wannan abu sai na ga wani haske ya taho yana zuwa sauka a zuciyata sai na samu ikon faɗi shi yasa aka hana yawan intari musamman ga janibin abin da ya shafi sufai duk abin da suka faɗi ko ka sani ko baka sani ba ja baya abin da ka sani yadda abin da baka sani ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kar ka ce ƙarya ne dan ilimin tasawufi ya fi ƙarfin faɗin zuciyar da bata kai zuciyar zakara ba duk zuciyar wanda ba sufi ba zuciyar da bata kai keman zakara ba zuciyar sufi ko da za a ɗauko al'arshin Allah a sa ba zai san an sa komai ba wallahi tallahi sufi inda za a ɗauko al'arshin Allah a sa ka san ko al'arshi ya kewaye halitta to da za a ɗauki al'arshi a sa a zuciyar su ba zai san ma an aje wani abu saboda zuciyar farfajiya halar Allah ne duk ko inda Allah ya kiyawo ko ina fadi to zuciyar su shi Allah ne a ciki shi ko zuciyar wanda ba su za ka samu tarkace to har guma kama kana in samu a gefe wallahi da busasshen kashi duk da za ka gani duk da a cikin zuciyar saboda ka shi yasa ake so a yi kokari a bi wannan hanyar da kyau wannan shi ne ainihin ma'anan wato a ƙalilu jadil abdi fi kasafa'u kuma duk baki da waɗannan abubuwa da muke faɗi ilimai ne na annabi shari'a ilimi ne na annabi dariƙa ilimi ne na annabi haƙiƙa ilimi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da dai ba a yin bayani sosai dan yanzu abin da aka sani shari'a dariƙa in an ce hakika za ta awo wasu mashaya wasu mazinata an ɗauka wai an ce hakika wai wai wasu shaidanu daban wannan ba a sa wannan a littafi ana maganan wanda suka ji Allah suka watsar da kowa sai sa ke ce shi Ibrahim gausul hakikati shine kat a hakika to kuma ka ya fi kowa sallah ya fi kowa azumi ya fi kowa lafiyar zuciya ya fi kowa zama har makiyansa ma addu'a yake musu gama lafiya saboda ya wadata da Allah wanda ya wadata da Allah bai damuwa da makiyi sai a mai addu'a ma ya mutu lafiya ya je shiga aljanna don su ba aljanna za su abun kunya ne sun fiye shiga aljanna so fa akwai akwai wani daga cikin manya ya zo wa fati ibn al-farid su ba suna mai kirari ana ce mai sultanul ashiqina da yazo zai wafati sai ya rubuwa ne bude kofa aljanna yan matan aljanna waɗanda saboda kyansu din nan da hasken su ake farkon su ana gani wai saboda kyau suka fito suna ta murmushi suna haske suna sheki ibnu farid ya kalle su ya ce wa mala'ikan mutuwa wannan su waye wannan ya ce ai matan ka ne na aljanna sai ya fashe da kuka ya ce haba akram kallaye yace in kana manzilati fil hubbi inda kuma ma qadar aitu faqad dayyatu ayyami in dai matsayina a soyayya sakamakon soyayyar da na karar da zuciyata cikin san annabi da kwana zikiri kwana salati barin cin abinci barin wannan barin wancan barin wancan a ce sakamako na waɗannan wallahi na ɓata rayuwa ta addini dan mutanen sani su ba yi ba wasa bane su ko a lahiran ma ba sauki wuta kurum ka san an ta lahira nan wurin hutu ne ko nan ake sheke aya ina ake dabbalewa a yi ta abubuwa to shi su shi ko a can yana gaban annabi ko a tambawa kayan da kaga fasa kun su din nan kana kallon hotunan zuwa ga ba wasa Allah kurum to ko a can ma masu inkari su ne za su ta wasa da 'yan mata a can su ta wasa su ta shaye-shayen giya sun hana a duniya kara a sha kuma sun ce kai to kaji ba to saboda haka to haka abin yake to waɗannan ilimin baki ɗaya guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karɓe su daga Allah tabaraka wa ta'ala wani zai ce to a ina ka saurara da kyau in karanto maka hadisin da kyau in ka kasa da cewa ka nemi malam Bashir ya baka kasa ka ji da kyau waɗannan ilman da na faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su annabi ne yace lamma khalawtu bi rabbi awha ilayya thalatha ulumun lokacin da nayi isra'i da miraji jibrilu ya kasa karasowa buraka ta dakata tun a ƙasa rafrafu shi ma ya kasa haske da duhu suka kasa zuwa komai da kowa ya kasa zuwa inda nake daga ni sai ubangiji na idan da naga Allah ma Allah ne kunnan da naji Allah ma Allah ne to a wannan wurin na karbi ilimi uku in ji annabi ilmun akhadha alayhi al-ahd bi kitmani ilimi na farko mun yi alƙawari ni da Allah tabaraka ta'ala ya ce kar in kuskura in bayyana ya ce in boye iz kad alima annahu la yaqiqu hamlahu kayri domin ya gaya min cewa shi ya sani banda ni ba wanda zai iya dauka wannan ilimin ni kadai zan iya dauka shi to wannan ilimin yan uwa shine ma'anan faiba shine azkar shi yasa manyan mukaddamai da suka dinga inkari shi Ibrahim da su yi azkar sai su ta kuka sai da ba mu haɗu da shi ba da mun mutu kafirai kaga mutum ya tara almajiri ya fi dubu amma da ya zo ya gama inkari ya bushe Ibrahim da an ɗanɗana mai wannan abun a harshe sai ya fashe da kuka. Kun ce ikon Allah lallai da ba mu haɗu da shi ba da mun mutu kabar. Kowa ya bi ba dole ba. Wai shehu Huza Abdullahi Zaria yana cewa man yaku fi zamani wala yarahu fa walidun lahu mithl al-akimi. Duk uwar da ta haifa ɗaji a shi Ibrahim bai ce ku je ku gaya mata ba ta haihu ba. Akimi ya ce. ai in dai ɗan ki ne kewa shi Ibrahim ba to bi tayo ba sun zo sun zo duniya ba bi ina na komai ba sun kowa bi ina na komai ba to da ka duwar da ɗan ta igiyo shi Ibrahim to tayo tayo amma ko ɗaya dubu kai ba ba su je wurin shi Ibrahim ba wallahi ba kayo ba eh ka zo banza za ka mutu banza to haka abin yake ba to shi ne ya ce wannan shi wannan ilimin ba karantar da shi ake ba shi yasa ya ce in qad alima annahu la yadiqu hamdahu gairi shehu ya ce fa ma urifa al muqtaru illa bi nafsihi gwargwadon fana'in bawa cikin san annabi da karewa shi abin cikin fana'i ake bayarwa in ma ka zo ka tona ba zai hadu ba abu ne wanda ke cikin zuciya ba zai iya fitowa ba sai wuce inda za a rubuta shi ba zai rubutu ba da kuma zai rubutu ba zai karanta ba ba zai faɗi ba yace da zai faɗi ba zai rubutu ba da zai rubutu ba zai karanta ba kuma baya yiwa a faɗe shi to da shi fana'i ne karewa ake cikin zatin annabi shi kenan sai a tsinkayi ilimi to wannan shine ilimi na na farko yace wa ilmun amarani bi tabligi li khawasi ummati sannan ilimi na biyu da na karbo daga Allah Allah tabaraka ta'ala ya yi umarni in sanar da ke mantattun al'umma na shine ilimin tariqa wancan na farko ilimin hakika shi ne wanda ya ce ba a sanar da shi don ba wanda zai dauka in ba annabi sai kuma wanda ya kare cikin annabi to ilimi na biyu annabi ya ce Allah ya ce in zaɓi wasu zaɓaɓɓu cikin al'umma ta in sanar da su ne shehunan tariqa din nan sai sa suka ji shauki ya ga annabi ya ba shi kaza ya ba shi kaza wanda bai sani ba ne ta zage zage to haka abin yake annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wasu daga cikin bayi cikin al'ummarsa ya sanar da su dan an masa umarni in ya sanar da su to sannan yace wahum abdalul anbiya su waɗannan shehunan ɗariƙa waɗanda aka zaɓa cewa a sanar da su ilimin ɗariƙa su ne makwafin annabawa kafin da an ce al'ulama warasatul anbiya sai ga malamai suna tunkawo mu kenan kan mu ne magadan annabawa magajin annabawa mace mace haram mahandani batuci shi ne zai zama magajin annabi wallahi kana yaudarar kanka ai ba wai tsagwaron ilimin ake magana ba a abin annabi sau da kan duk abin da ka karanta to ku annabi da shi yi koyi da shi amma ka tara ilimi kana cin girki da ilimi ko ka zo ana magana an ce wai al'ulama wa rasulullah an jayi sai mu ne magada annabawa ka taɓa jin annabi ya ci haramu ka taɓa jin an ce annabi ya yi kaji ya yi kasance har to ai ai bulala ma an yi to kaga shi kai ma kamata ai ma bulala to so da haka wannan su ne annabi ya ce wahum abdalul anbiya waɗannan mutane da aka ce in sanar da su ilimi cikin kebantattun al'umma na su ne makwafin annabawa wa ilmin sannan ilimi na ƙarshe na uku akaza alayhi al'ada bi tabligi lil ammi wal khas shine shari'a shi wannan ilimi ne wanda aka ce in sanarwa ammawa da hasawa to da ka an yi musharaka komin ilimin ka komin subancin ka dole kai sallah komin ilimin ka komin subancin ka dole kai azumi komin ilimin ka komin subancin ka dole ka kiyaye haramu to da ka maganar ilimi na shari'a ya haɗa kowa da kowa ne kuma abin mamaki abin tausayi ko abin kunya wallahi su bayan nan duk da karancin ilimin su suka kowa bin doka wallahi duk inda su suka kowa tsantsan da bin doka in an ce an hana wallahi su zagan sun fara bari ko da ilimin su bai kai wurin ba sannan kuma duk ilimin bawa in ba ya ilhaki da su ko in ya samu wani aiki daga cikin ayyukan su ba ba za ka rasa shi da wasu kurakurai na wasu halaye har ma sai ta kai ga in ba ya zauna zai bada ilimi ba za ka ce jahili ko irin firarrakin da za ka ana yi da kutsa ne ya kutsa ce ya faɗa ce ya faɗa ce sai an zo karatu da ce ko Allah ba ba wani ba eh a baki Musa a zuce Fir'auna to ko da ka ake a so ake ka zama tsaf in kana ba da karatu ko kana na abu ya zama yanda kake faɗi ko kuma haka kake a aikace to kuma in har kana aiki da ilimi wallahi kwaɗayi zai bar zuciyarka dole yana daga alamar aiki da ilimi ka ji ba ka kwaɗayin wani abu a wurin wani mahaluki in ba Allah ba to zai raka shi ne wannan ilimi na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanar da ni cewa in sanarwa ammawa da hasawa to da kar mutum ya ce ai ni hafi ne ai ni kawai ni arihi ne ba sai na yi kaza ba a'udhu billahi ai lil amni wal khasfi aka ce ko da ka komin tarbiyyar ka komin ma'arifar ka dole kai sallah komin tarbiyyar ka komin ma'arifar ka dole kai azumi to ake ma wai ka ji ma masu karatun ma yi a shi tunda kai haske ne su kuma an ma wani takaddun nan da ga suna karanta shi ne kai a hannun a gaban da sun tashi sun ba takaddun baya sai kuma annabi ne a gaban ka duk inda kake kuma yana nan to da kamata kai aikin shi wannan shine ishara zuwa ga ainihin ma'anan kalilu dadil abdu bi kasafa'u yace wa madhuka sannan yaban ka rasulullahi shifa'u wa raka ne min da'il qulubi daga cututtukan zuciya bayan Allah suna cewa zikrullahi shifa'u la yadurru ma'ahu da'un zikri ambatan Allah magani ne ko kuma waraka ne duk cuta ba ta iya cutar da wanda yake zikiri duk inda zamani ya kai da lalacewa in mutum zakiru ne ba zai cuci ba wallahi ko mun guba zamani za ta bar zuciyar zakiru lafiya lau kuma gashi zamani ya kai yanzu ana kokarin ma a hana zikiri waɗanda su in ba lazumi da wajiya da zikirin zuwa tsakanin su da zikiri sai gaba ya kama zikiri ba ilimi zikiri ba ilimi wajiya ma sai an yi ilimi ake zikiri zikirin da Allah tabaraka wa ta'ala bai masa iyaka ba zikirin da aka ce kai shi a kai shi a kwance har a bayan gida ma yi shi har a bayan gida yin zikiri yake in kuma zikirin ya kai ta kai martabar ka zama zikiru ka zama mazkuru to a wannan lokaci bayan gidan ma halara ce wallahi sallahi wannan haka yake da ai kai kace ganin kazanta la ilaha illallah mai da komai babu take wallahi sai da yi tunani yayi an faɗa Allah bayan a shadda sai ka ga shadda sai ka ga shadda yi zakir ya zo da shadda sai kai ka santa saboda haka shine suka ce to wa zikrun nas da'ul la yanfa'u ma'ahu dawa'u shi kuma gulma yawan yin maganar mutane mutum irin cuta ne magani baya warkar da zuciyar ne wannan duk maganin da zai sha ba zai warke ba in ka ga mutum ya zama magulmaci in dai an zauna wani a ce wani a ce ka ji abin da wani ce ka ji abin da wani ce to zuciyarsa ta kamu da cutar da ba magani shi kuma zikirin Allah wata irin zuciya ce wadda babu cutar da za ta taɓa ta kuma to da ka in uwa ni zikiri ba ni zikiri da daina gulma in baka ambaci Allah ba za ka ambaci wani Allah sai da ka dage kai ta zikiri akan a ce ka zauna a majalisa kana ta gulmace gulmace in ka saba da gulma zuciyarka za ta kama cutar ne ake cewa cutar da ba a samun waraka din nan eh cutar kansa ko ko ko AIDS to za cutar ka za ta kamu da cutar AIDS ka gani ko zuciyarka kaga za a yi ta magani sai dai tana ta ramewa tana ta ramewa tana ta ramewa wannan ramewar ba sai ta fito fili ba ka san ramewar sai ga mutum yana ja ba zai zuwa zawiya zai zuwa waje ana nan ana nan za ga bai da azumi ana nan ana nan da ake shiwa ta kai da Allah kaza kaza kaza shi ba ruwan shi da shehu ya ce ana nan ana nan yana zaune shi kadai ma a zuciya zai bi yana ta ni da ma na sani ma ban ma shiga da ni shi kadai ba amma kuma yana tsoro ya fito ya jawa mutane don kai a kyamace shi saboda haka yan uwa ne hatara kada zuciyar mu ta kamu da irin wannan cuta saboda haka kowannen mai sanya ambatan Allah ya zama shine alƙiblar zuciyar shi kowannen mai sanya ambatan Allah shine hasken masallacin tafakkure shi kowannen mai zama sannan mu sani cewa Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne abokin hiran da in ka sake a zuciya zai ɗibi na cewa amma duk abokan da zaka ji ka zauna hira da su kana tayi za su zaɓe su zaɓa Allah dan uwa in ka zaɓa Allah shi kenan in Allah ya yarda da kai shi kenan komai yayi amma abokai za ka zo ka zauna a ta surutu da ka tashi sai su kama zagin ka kuma ka ganci ai ka zaki ai ka zaki a gama fata ka ko da ka zaɓa Allah ka watsar da kowa wannan shi ne abin da ya kamata mu gane. To sannan ita zuciyar nan da ke wuye magana, Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadisul kursi yana cewa inna fil jasadi mubghatun wa fil mubghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damiri sirrun wa fil sirru ana ku sani cewa a cikin jiki akwai wata tsoka a cikin wannan tsoka akwai kalbu a cikin kalbu akwai fu'adu a cikin fu'adu akwai damiru a cikin damiru akwai asiri a cikin asiri akwai ni da Allah kaga sai Allah ba nuri ga mamatan kana ta jani Allah yana kana da shi da mu wa ku wa ina ma kuntum kalwar da hadisin da kyau inna fil jasadi mudghatun wa fil mudghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damiri sirrun wa fil sirri ana to saboda ka ƴan uwa mu gane wannan karatu mu gane cewa lallai zuciyar nan kan mu yadda ta ɓaci da kwaɗayin abun duniya da tsayin girma da hayaniyar banza da kake nake da gulmace gulmace a majalisa a mu zaɓi Allah ya zama in ba wazifa za mu je ba ba wani taro za mu je mu zauna a kira mu salati kawai sai wani abin da ya ce mana kenan ku tagantar da zuciyar ku da salatul fati ko da salatul fati ne kalbashi duhu har ku tsaya ku ta gulmace gulmace ku zama zuciya ku kullum salatul fati da ku ita zuciya din nan a cikin jikin mutum ba abin da ya kai ta karja wurin Allah saboda ba abin da ya san Allah a jikin ka sai zuciya idan ka bai san Allah ba hancin ka bai san Allah ba bakin ka bai san Allah ba ham ham kawai eh sigirki kurum hagan to abin da ya san Allah ne tsada zuciya shi a jikin ka shine zuciya sai sa Allah ya ce inna Allah la annabi ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah dai kallo wai kai fari ne dogo kyakkyawa ne farin jini wurin ɗan mata mai kuɗi mai waye tsaron Allah da wani a'a abinda Allah ke duba zuciyar ta kawai zuciyarka ta samu al'awwal wal akhir wal zahir wal batin ba ta shakkar Allah cikin waɗannan mazhabi guda hudu ko kuwa kawai Allah ne ne annabi kaza ne yau tijani kaza kaza a so ake wannan haƙa'iƙu guda hudu su kafa a zuciya kam duk halar da aka faɗi kaza an faɗi Allah kawai ba shakka kuru ka ji wannan to shi ne ma'anan cewa Allah tabaraka ta'ala baya kallon zuciya kuma Allah annabi ya ce saman ba ta ɗaukar Allah in ji Allah ne ma ya faɗi sama ta ba ta ɗauka ne al'arshi na ba ɗauka nan ƙasa ta ba ta ɗauka nan amma zuciyar bawa na mumini tana ɗauka to ya inda yake ɗauka Allah za ka je ka sa duniya duniyar da Allah ce ba annabi ce ba ta kai cikin sauro ba a wurin Allah ta aje babban abu ka ɗauko kankani saboda ka ɗan uwa ka sa Allah a zuciya Allah a zuciya yake a ta ka'aban nan da ake gani ba ba nan a to ya yi ka'aba ɗakin Allah ɗakin Allah da gaske shine zuciya wani bafulatani an je ɗakin Allah an je Ka'aba ana tawazi shi da abokin shi ana tawazi ana tawazi ana yi suna kallon Ka'aba ana yi ana safa sai can dai kasa kuɗi can yau dan uwan shi a kunne yake kukan yana shi
shi ya ɗauka wai yana shiki ana ta kewayawa shi kuma gogon yana shiki
to zo da haka ubangiji tabaraka ta'ala sama ko ƙasa ba ta ɗaukar zuciya ita ce ɗaukar Allah sai da ka yan uwa kar mu ɓata zuciyarmu da hayaniya zuciyarmu ta san lazuminmu na sayi zuciyarmu ta san lazuminmu na yamma zuciyarmu ta san wazifa zuciyarmu ta san zikirin juma'a zuciyarmu ta san majalisul khairi duk wani majalisi na alkhairi yasa yan uwa kullum muna faɗi mutane suna gani kamar wai abubuwan da shi Ibrahim ya yi nisa abubuwan da shi suna nan akwai kasunan shi akwai littafan shi wallahi akwai kasunan su suna nan ga malam Bashir ne yana ta kokari ma ya bude shago duk kasunan nan na tafsirai shehu majalisai suna nan a hannun mu kuma za mu zo za a baza su a cikin shagon duk mai bukatar san me shehu ya ce zai ne bukatar shi ya ce sai dai dan bakin ciki ya mutu wallahi faila za a yada dama ai aka ce to hunalika ammal faidu la shakka lan tarasu ya arifin billahi wa shar'u mutaqanu shari'ar da kace ana saba mata sai yace ba za a saba mata ba ma'arifa ta tarbiyya ta za ta cika duniya ba inda ba za a samu masanin Allah ba kuma shari'ar tana nan daidai ba a tafa in kana tsoro ne wai kana gani kamar yara sun tarbiyya za a ce ta shari'a ba abin da za a yi za a shari'a tana nan lafiya lau shari'a tana nan ba abin da zai taba kuma ma'arifa sai an yi sai ya ce duk inda tijjaniya take to tarbiyya faila sai ta je wurin kaga ashe mutum ce yana so ya yaki ya hana wannan zai yaki da shi shi ko shehu ya ce man rasha na hawi samahu fa huwa ra'ishin ila nari falin zaran bil qawadi in mutum da ita kiki ya ce zai harbe ni ta kowa ya hana uwarsa ce za ta asara haihuwar ku bar shi ya saki wallahi sai gawa saboda ka yan uwa mu hattara abubuwa na shehu mai ta tosu so da zuciyar mu ta kama ta saba da jin maganar shehu ta daina jin turu kan mutane a gari haka kawai ba maganar da ta kai maganar shehu tsada wallahi kuma ba maganar da ke raya zuciya in ba maganar shehu ba duk wanda zai faɗi magana ta alkhairi in ma ya ji daga shehu in ma ya ji daga in ko ba daga shehu ya ji ba to hayaniyar banza yake so ko me zai faɗi saboda biye-biye ne in ma shiryawa yake yana nuna ma dusa ne shi shehu kwaya yake nunawa فلا يكن كسر الدين حظا من الدين بل اللب لب اللب ما بعدي Allah karka bari almajirai su dinga cin bawon addini ka ba su kwaya kwaya kwaya shi so bai ma yadda ma a ci ma dan farin nan ba ne ne tare da wannan fata bayan an tsare bawon kwan so yace Allah daye musu wannan leda aka daye yace wannan farin ma a daye musu a ba su cikin yanan nan shi za su ci to sai da ka almajiran shi wuce to da ka yan uwa mu gane wannan mu lura da wannan duk wanda zuciyarsa ta san Allah tabaraka taala abin nema ya samu su ba sun ce alkalamu za kharaja min alqalbi wa qashil qalbi in zuciya ta gyaru duk magana da ta fito daga zuciya to zuciya za ta fada wa za kharaja min al-lisani hadduhu al-azan duk karatun da zai fito daga baki ya kai shi kullu duk maganar da kake ji komin ilimi in dai ma ba magana shehu ba wallahi ma sauraro kullum suke ji ba zuciyarsu ba ba wanda zuciyarsa za ta iya karɓar magana in ba magana daga shehu ba sai dai kunnan sai ji ita kai an zuba larabci kai akwai nahu an ji larabci an amma wallahi ba zuciyarsa ta kare ba ya ce ya fashe da kuka ji ya zai tsakanin da Allah wallahi da zai ji wannan sai dai gamsu kawai ji kai ya ji ilimi ko ya ji larabci amma ba wai zuciya ta faɗi gaban Allah ba. Zuciyar warwar zarfin da zai kai shi ya ji magana shi sannan zuciya za ta ji wannan. Farin su ba shi ce man kana kalbuhu ruhaniyan kana kalamuhu ma'anawiyan. Duk wanda zuciyar ta zama ruhi to maganganun za su zama tsada na ma'ana. yanzu min al-qulubi fi awsa ta in magana zai je cikin farfajiyar zuciya yi sauka duk mutumin da zuciyar ta zama ruhi to in yi magana magana za ta fita da rai in ta faɗa zuciya zuciyar wanda ya ji za ta rayu amma duk mutumin da kawai magana yake da baki to maganan matacciya ce in ta fa in kai in ba kai hankali ba sai shiga cikin jikin ta ta kace kace wannan a tafsiri ma ni na ji da baki sai yana gudun wannan kasa din yana nan wuri da wata ran za mu zo da shi nan mu fara mu kasa so yana faɗi yana cewa ba kowace magana ake sauraro ba yake maganganun malamai da yawa busar da zuciya haka yake a tafsirin ita mu da yanzu mutum lalatacce ko ya ji ya ji larabci zai ta surutu yake wanda ya ji su lalata yanzu maganar mutanen kirki ake ji a gyaru ba maganar mutanen banza ba sai sa kan ji mutum ya zo ya dinga kamo rediyo ya dinga jin wa'azuzzuka iri kowane irin wa'azi ka ji wallahi za ka yi mutuwa mummunan mutuwar da ba ka san irin ta ba sai da wannan surutan kashe ka ji an uwa ka kasa kai zikiri ka ji shi ko ka sa jiwa ne ka ji shi ko ka nemo madrasai na shehu ka ji ko kuma na almajiran shehu saboda ka wannan shine zai raya ka man kana qalbu nafsiyan duk wanda zuciyarsa ta zama zuciyar nafsi kana kalamu hissiyan ba za ka gina magana ba sai akan shari'a zahiri ta ba zai taɓa wani abu na ma'ana wanda zai taɓa zuciya ba la ya takallamu illa bil duk maganganunsa a cikin zahiri ne wala yaqudu illa bihi baya min ayati isro cikin tekun zahiri wa man tilisa uzun qalbi duk wanda isa aka shafe kunnan zuciyarsa ta gidan duniya shi ke nan ba su ba duniya wala ya kuma wala ya kuma ba zai ji labarin duniya ba kuma duniya ba za ta ji labarin sa ba wa kad yakunu minan nas man wa alimul lisani ana samu cikin mutane wanda shi malami ne na harshe jahilul qalbi amma jahilin zuciya a harshe malami ne amma a zuciya jahili ne kuma ana samun wanda shi kuma a zuciya malami ne amma a harshe jahili ne shi harshen shi bai san komai ba amma zuciyarsa ta take da ilimi na Allah akwai wanda shi kuma harshen shi da tsaurau take da ilimi amma zuciya kuma jahil ya ji ya cika ta to saboda ka wannan shi ne suka ce alamar wannan tarju hadisi dunya ala hadisi al-akhir inda za ka gane za ka ga duk inda ya zauna ba za a taɓa faɗin wani abu na Allah ba sai labarin yan siyasa labarin kuɗi labarin gwamnati har abada in za a shekara dubu a wurin in dai ba majalisi zai yi ba na ilimi in dai labari ne za a yi wallahi labarin duniya za a yi to suka ce to wannan alamar cewa jahilin zuciya ne malamin harshe in ilimi ya fito daga zuciya to ko a mazaunin ina ake to Allah za a faɗi a wurin in mutum ya zama na Allah ko a ina ne in dai za a zauna da jama'a da su ya faɗi Allah da zai taɓa yadda a zauna a ta labaran duniya da hayaniya da su ya faɗi Allah ko da an jira duniya an gaba to a cikin duniya zai nuna mutane Allah wa man misla hadha hadha al hadra hadra duk mutum da ake lura cewa ya zama haka to a guje masa a ji tsoronsa da anna qalbu mayitin domin zuciyarsa gawa ce fa kalamu kullahu ala al maytati to maganganunsa baki dai akan mushe ne akan gawa ne wal maitatu gawa kuwa siyar jihatu ita ce musu in baka sani ba a hadisi annabi ya ce ad-dunya jihatu wa qullabu wa kilabu duniya musu ce masu neman ta karnuka ne kaman ta kallama ala duniya dole yana yawan labarin duniya fa mithluhu kal kalbi misalin ka tamkar kare wala khaira fi kalbin walau kana aliman babu alheri da kare ko da
na kaunaha Allah ya saka da alheri Allah ya kara mana lafiya ya kara jinmu duka Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta hawa hawar da mu cikin sayar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sarkaka mu alhamdulillah yau an shiga wato abunan da biyu kenan kamar yadda aka faɗa ɗazu iski da sa'ada kuma in an je gaba akwai waɗansu wato abiyatu ko wasu haka wani harafi wanda yake in Allah ya kai mu in aka zo wajen za a bayyana wani fa'ida ko wani sirri insha Allah wanda yake cikin wani harafi kuma wanda yake jama'a za su amfana insha Allah ta'ala na san Allah ya ba mu rai da lafiya a sati mai zuwa insha Allah za a karanta wannan harafi lokacin kuma za a gaya ma jama'a wato amfanin wannan wato harafi insha Allah albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkace mu baki daya Allah ya albarkace mu baki daya albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya tattaro mana dukkan asraran da fawaid wanda yake cikin wannan karatun da muke yi Allah kuma ya amfana mu Allah ta mu amfani da karatun abin da muke ji Allah ya sa mu aikata mu amfana abubuwan da ake wato nasihohin da ake ta yi Allah ya sa mu ji Allah ya sa kuma a ji a barka da sallallahu alaihi wasallam Allah ku da ya taimake mu baki da Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu karuwar arziki Allah kuma ya biya dukkan bukatun mu na alkhairi albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi albarka da sallallahu alaihi wasallam malaka Allah ya kare lafiya Allah ya kare lafiya Allah ya kare madadi Allah ya kare sarrafi Allah ya kare kusaci Allahumma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya taimake mu ba ki da fatiha wa fatiha